ونعوذ به تعالى من شرور أنا ومن سيئات ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna darasi na ɗari da talatin da shida a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a wannan gari mai albarka garin kano nigeria na'am to 21 ga watan rabi'ul awwal maimakon 22 14 ga watan tara darasi na 199 69 eh darasi na 169 a za mu tashi insha Allah idan yan za su yi tuna mun karanta dogon hadisin nan na kisar kab da shi da yan uwansa a muna karanta fawaid na hadisin yadda ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya kawo su a cikin zadul ma'ad a malam ya gaya mana cewa mun tsaya a satin da ya wuce a za mu tashi mun tsaya jawazu khidmatil mar'ati zawjiha min ghairi ilzamin wa wujub a yau za mu tashi istihbabu sujudi shukri inda husuli ni'matin aw indifa'i niqmatin zahira wa tasadduq inda zalik lokacin da aka bawa kabu labari cewa Allah ya karbi tuban su abin da ya fara yi shine sai ya fadi kasa sai ya sujada wannan iya nuna wani abu yana nuna musulmi lokacin da abun farin ciki zo masa to yana ya faduwa ya sujada sunan wannan sujadar sujudus shukuri sujadar godiya wa Allah watakila a Allah ya sa an samu wata ni'ima duk wani abu da ka sani na alheri idan labarin ya zo maka ya tabbata to kawai sai ka fadi kai sujada ba sharadi sai ka ga gabar ba ba kuma sharadi sai da alwala ba kawai ka kafa goshinka a ƙasa um, ko kuma idan aka baka labari inda indifa'u nikma Allah ya yaye maka wata azaba an shirya za a maka wani sharri ko wata masifa Allah ya ce to Allah fa ya kubutar da kai kamar yadda shi ya samu abu din sai ya faɗi ya sujada wannan sunna ne yin sujudu shukuri kuma wata sadduk inda zalik da kuma yin sadaka a wannan lokaci da Allah ya yaye mutum wata damuwa ko ya bashi alheri wa minha abu na goma sha biyu istihbabu tabshiri wa tahni'ati wa ikramil mubashiri a bi kiswatin wa nahwiha an so mustahabi ne ka yi wa mutum albishir idan wani abin alheri ya same shi yin albishir wa dan uwa wani abin so ne ko kuma a yi masa murna ta hani'a a masa fatan alheri cewa alheri kaza ya same ka a gaya masa ko kuma Allah ya kubutar da kai wani an nemi a munaka wulakanci Allah ya kare ka ina maka murna shine ta hani'a sannan kuma shi wanda aka yi wa ta hani'a din aka masa barka ko aka masa albishir to ya girmama wanda ya masa albishir din da wani abu ko ya mai kiswa ya bashi sutura wani abu ya kona makamanci wannan shine abin da ake cewa tukuici a Hausa tukuici yana da asali tukuici yana da tushe a addini duk wanda ya gaya maka abu mai daɗi na albishir sai kai masa wani abu ba dole bane an so ne abu na sha na sha uku abu na sha uku استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان وجواز سرور القوم بذلك كما آه سر كعب بن بقيام بقيام طلحة رضي الله عنه وليس بمعارض بحديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار لأن هذا الوعيد للمتكبرين ومن يغضب إذا لم يقم له وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها وتقوم له كرامة وكذلك كل قيام أثمر الحب في الله تعالى والسرور لأخيك بنعمة الله والبر لمن يتوجه بره والأعمال بالنيات والله أعلم wannan gaba mala yana nuna mana cewa an so a mutum ya tashi ya miƙe wato ga wanda ya zo maka idan wani ya zo wajenka babban mutum mai matsayi yana da kima a idanka in ya zo to sai ka tashi ka miƙe saboda ya zo wannan ka girmama shi amma mala ya ce idan kana min ahlil fadli idan ya kasance cikin ma'abuta falala ba kowane mutum kawai ake miƙe masa kowane je ka dawo ba a sai wanda yake mai matsayi mai matsayin kuma kai a wajenka zai iya yawa a wajen wani yana da matsayi sirikinsa ne shi ko ba haka bane kai kuma ba ruwanka da shi kawai dan uwanka ne musulmi to shi ya tashi masa ka kai ba sai ka tashi mai ba da haka mai matsayin a wajenka kai ko mai matsayi a wajen al'umma da Allah ya bashi mai matsayi a wajen al'umma ba sai na fassara muku ba mutane suna ba mutane matsayi daban-daban ko ba haka bane ba sai ta dalilin addini ba wataƙila dukiya wataƙila mulki wataƙila sarauta wataƙila daraja wataƙila kima a cikin mutane to ana so a tashi a miƙe idan mutum ya zo a bi ayi nau'in kan kowane nau'i ne dai na falal na matsayi da Allah ba shi ibnu qayyim ya ce ya halatta a miƙe um, sannan kuma yana da kyau ya halatta mutane su nuna farin ciki da yin haka din sururul qawmi bidhalika kama surra ko sarra kabu bin bi qiyami talha kamar yadda kabu dan malik yayi farin ciki ko aka sa masa farin ciki saboda talha ya tashi ya miƙe kabu yana zuwa majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba talha ne tashi ya miƙe ba mana irin mutum ya zo ka tashi ka miƙe a san da zuwa irin wannan to wannan abu ne mai kyau kwarai kuma girmama mutane ne to Dallah aya wannan kabu ya ji daɗi yace ba wanda ya tashi a cikin sahabban nan in ba Dalha ba yace kuma wa kana la yansa hali Dalha da zai taba manta wannan abun alheri da shi Dalha ibnu Ubaidullah yayi masa ba yace wannan kuma bai ci karo da hadisin da yazo aka ce man sarrawa an yata masala la rijalu qiyaman duk wanda yake so wato a a misalta masa mazaje a tsaye su miƙe a tsaye yana son haka faleta bawa maƙadahu minan nar ya nemi wurin zamansa a cikin wutar jahannama hadisin bukhari a cikin wato al-adab al-mufrad da kuma imam abu dawud da ya rubuto shi imam ahmad riwayar muawiya Allah ya masa yarda da albani ya inganta hadisin to kenan in kun lura akwai hadisin da ya hana wani ya tashi wa wani kenan kun fahimci wannan har ma aka ce wanda yake so shi ya ji a ransa yake son sai an tashi an miƙe masa to ya ma nemi wajen zamansa a gidan wutan jahannama kamanya duk wanda yake ganin cewa wai shi a matsayin da Allah ya bashi dole sai an tashi an miƙe masa idan ya zo yana ganin wani wani dama ce tasa ce to yi nemo ran zamansa a gidan wutan jahannama to sai malam yake cewa wannan hadisin yana magana ne akan almutakabbirina masu girman kai a cikin mutane wanda suke ganin cewar su lallai sai an tashi musu an miƙe musu saboda bala'in girman kai sannan wa man yaghdabu idza lam yaqum lahu yuqam lahu da wanda in ba a tashi masa aka miƙe masa ba shi fushi ma yake idan ka zo idan ya zo wuri in ya gaba ku tashi ku miƙe ba sai ya ɓaci rai saboda ya bai kai ba kenan to wannan ne aka ce in ka ji kana sawa a ranka sai an maka wannan to ka nemi wurin zaman ka a jahannama kafin ka mutu ba yace amma dan kawai mutum girma ne Allah ya bashi ba shi ya nema ba kuma ba a gama yana son haka ba wataƙila ma wani ma za ga yana hanawa ya ce ku zauna ku zauna ku zauna wanda Allah ya haƙuri ka zauna wannan babu laifi dan an tashi an miƙe masa yanzu muna zaune muna karatun nan ana sai wani babban mutum ya zo sai duk muka tashi babu laifi ko wani malamin mu ko wani babba a cikin al'umma sai muka tashi wannan ba laifi to amma in muka ga wani mai girman kai dan girman kai ne daman abun a ransa yake shi sai an masa saboda ya isa to wannan ne in aka tashi aka miƙe masa din shi din da ya ji wannan to dan wuta ne kun gane bambancin hadisan guda biyu mai girman kai wanda yake fushi idan ba a yi masa ba amma in ba haka ba yo ai manzon Allah da kansa fa ya kasance inna na Fatima ta zo gidansa sai tashi ya miƙe kaga yarsa ce yarsa ce idan ta zo mai ziyara saboda tsabar girmama ta kenan tashi a miƙe idan wani ya zo din girmama shi ne da haka annabi yake tashi ya girmama ta ashe kuma uba yana iya girmama ɗansa uba yana iya girmama diyarsa babu wani ci baya a ciki ba wani damuwa ba ne ya zo daga tafiya ka tashi ka miƙe ko ya dawo kana ganin darajarsa ko kuma da kai uban ne amma Allah ya bashi ɗaukaka sama da kai nawa ne ake samun uba amma ɗansa ya fi shi sanuwa ko ya fi shi ɗaukaka ko ya fi shi ilimi ko ya fi shi wadata ko ya fi shi sarauta ko ya fi shi kaza da haka ba laifi ba ne dan uba ya girmama ɗansa kamar yadda annabi ya girmama na Fatima da zuwanta sururan biya saboda tsabar farin ciki in ta zo kuma wannan yana nuna mana a ashe ya tana zuwa ta gaida ubanta ashe idan uba ya aurar da yarsa ashe za ta zo ta gaishe shi ashe ba laifi bane kada yarinya da ta zo a ce me ya kawo ki wai gani yake kamar wani tsoron Allah ne wai wai wai ana kula da aure ba laifi bane dan ta zo ta gaida ubanta kamar yadda ɗanka idan ya zo zaka ce me ya kawo ka ai bubanta ne wani lokacin ta zo gidan ma ta ga babanta ta ga uwarta sai ta dan ji relief musamman in gidan da take akwai zafi da yawa can to za ta dan samu sauki dan haka ba laifi bane kamar da Nana Fatima ta zo gidan wa gidan babanta ta gaishe shi kuma ya girmama ta sannan wa taqumu lahu karamatan ita ma Nana Fatima tana miƙewa in Annabi ya zo karamatan dan girmamawa wa kadhalika kullu qiyamin asmara al-hubba fillah duk wani miƙe wanda zai iya bayar da samara da amfani na so saboda Allah idan mutum ya ga ka miƙe masa zai ji kana son sa ko kuma in ka miƙe mai in zai ji ya sauka saboda Allah ko ka miƙe mai dan kana son son saboda Allah wasurur li akhika bi ni'matillah kuma da ainihin sanya farin ciki ga dan uwanka saboda ni'imar da Allah ya masa wal birri man yatawajjahu birrahu da kuma biyayya ga wanda ya cancanta a yi masa da'a din wal amal bin niyyat shi dukkan ayyuka ne suna yiwa ne da niyyar su wallahi wala abu da goma sha hudu madhul insan nafsahu bima huwa fihi idza lam yakun fakhran ya halatta mutum ya yabi kansa karan kansa ya yabi kansa da abin da Allah ya bashi yake da shi in dai ba dan alfahari ba kamar me kamar yadda ya zo a cikin hadisin Ka'abu yake cewa laqad utitu jadalan yace tabbas an bani iya zance da jayayya yace wallahi ya manzon Allah da gaban wani na zauna ba gaban ka ba da gaban wani na zauna ba gaban ka ba ina tabbatar maka yau zan yi free sai na gaya maka maganar da sai na gaya masa magana da zan yi firi to amma matsala ta shine duk bayani da zaƙin bakin da zan maka duk bayani da zaƙin bakin da zan maka in na gaya maka ba daidai ba ina tashi Allah zai sauka maka da wahayi ya ƙaryata ni don haka babu wani bayani ni kawai zan faɗi gaskiya ta to kaga nan ai ya faɗi wata nima da Allah ya mai ko bayan nan kuma ai ya faɗi wadata ya ce bai taɓa samun ni'ima a rayuwa irin wannan lokacin ba ya ce yana da dabba abin hawa fiye da ɗaya yana da lafiya ashe ba laifi ba ne don mutum ya yi bayanin wata ni'ima da Allah ya bashi in dai ba dan alfahari ba wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis amma in dan alfahari ne la ta tahaddas bihi in dan alfahari ne to kada ka bada labari akan wata ni'ima da Allah ya baka abu na sha biyar أن الأقبة كانت من أفضل المشاهد بيعة الأقبة مبايعة أن da aka yi tunda tunda tunda kabu yana cewa wa in kanat badran azkar fi nas yace an fi ambaton badar amma wannan mubaya'a ta aqaba da aka yi wato wato ta burge ni naji dadin ta sosai wannan yana nuna mana shine babban aiki cappa da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nuna amintuwa da shi da aka yi babban abu ne sosai abu na goma sha shida anna diwan aljaishi lam yakun fi hayati sallallahu alaihi wasallam wa awwal man dawwana dawabin umar diwan aljaish babban littafi da ake rubuta sunan nakin mayaka list documentin da ake yi na sunan nakin mutane da suka je yaki babu shi a zamanin annabi wanda ya fara yin diwani shine sayyidina umar ibn khattab abu na 17 anna rajula idza utihat lahu fursatul qurbatu فالحزم كل الحزم في انتهازها فإن الأزائم سريعة الانتقاض قلما تثبت والله سبحانه وتعالى يعاقب من فتح له بابا إلى الخير فلم ينتهزه بأن يحول بينه وبين قلبه وإرادته قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه cikin amfal wasarra subhanahu wataala bi hadha fi qawlihi wa nuqallibu afidatahum cikin al-an'am wa qala ta'ala falamma zaghu azagha Allah qulubahum cikin saffi wa qala wa ma kana Allah liyudilla liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun a cikin suratu tauba wa huwa kasirun fil qur'an wannan wannan ayoyi suna da yawa a cikin al-qur'ani malam yace anna rajula idza utihat lahu fursa duk mutumin da Allah ya bashi wani opportunity shine utihat lahu fursa aka bashi wata dama duk wanda ya samu wata dama musamman fursatul qurba wani dama da zai samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala ko ya samu kusanci da wani bawan Allah na kwarai to yayi hazama dukkan hazama yayi kokari yayi using opportunity din shine finti haziha ya kokari ya amfani da dama bayanin kawai shine duk wanda ya samu wata dama a rayuwa ya yi maza maza ya ci moriyar dama ba a jinkiri ba a wasa abu yana zuwa pop ka karbe kawai ya ce al'aza'im manya-manyan abubuwa masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam sari'atul alinkidwa kallama tasbut da gaggawa suke karewa duk abu mai muhimmanci mai daraja da gaggawa yake karewa sannan kuma baya ma tabbata da kaɗan ne yake tabbata da haka duk wanda ya samu wani opportunity ya samu dama yi maza karba har ka tsaya kana wani dogon shawara abu ya zai wuce ma daga baya ka zo kana ka wallahi kaga sai da aka biyo ta kaina aka ce min kaza da na sani da na karba wani ya kira ka yace bari ya dan maka hanya zaka samu alheri kar ka yi wani dogon turanci ka ce alhaji Allah ya saka na gode bismillah yaushe zan zo wallahi dama ce Allah ya baka ko ka samu ka samu mulki ko sarauta da zaka abin da zaka yi na alheri ka samu kai saboda kai ne ba zaka tabbata wannan kujera ba ka sani ba sai da wani ya sauka kawo ba to kai ma zaka sauka wani ya hawai abinda masu mulki mu ba sa ganewa kenan suna hawa sai a kifa musu wani abu anan sai ya toshe tunanin duk wanda ya samu dama i maza ya taimaki mutane i maza wani ya samu mulki ya samu ya samu hanyar ɗaukan mutane aiki hanyar kaza kwangiloli haka ya gama bai yi wa kowa komai ba sai da ya zo kuma ya ritaya Allah ya jarabe shi da uban talauci ba mai zuwa gaishe shi me yasa saboda lokacin da ya samu dama bai taimaki kowa ba wallahi suna nan da yawa waɗanda Allah yana ba su hanyar da za su taimaki mutane amma ba su yi musamman kaga harkar gwamnati kaga mulki zaka sha mamaki billahi alazim duk wanda Allah ya bashi mulki ya yi ƙoƙari ya taimaki mutane lalle ka taimaki mutane duk wanda ya hau mulki bai taimaki mutane ko ya samu dama ko kuɗi ko a sarauta ko dukiya bai taimaki mutane ba wallahi sai ya dana sani ibn qayyim yace damammaki ba sa zuwa da yawa kuma yawanci dama ba ta tabbata tana dan zuwa ne cap cap cap sai ta dauke da haka in ta zo din ka ci alƙalli ka taimaka wa mutane yanzu ba gashi kuna gani ba ko sai na yi bayani ai kun ga yadda abuwan suke gudana yawa mutane suna ta ciza yatsa abinda kake ganin da gashi a banza yanzu ya fi ƙarfinka komi ba ku a kori wanda ba, ba su ba su shigo da nasu in aiki ne baka da hanya saboda ɗan uwanka ya samu dama bai aiki ba babu wani ɓoye-ɓoye gwamnatin da ta gabata an zuba mutane 'yan arewa da yawa a ma'aikatu amma wa suka taimaka sun sauka yanzu wasu su ma suna ta azumin sai su zo cikin mutane suna so a gaishe su sai a ƙi a gaishe su saboda sun samu dama ba su aiki da ita ba sai su zo sai su ga kamar za a nuna an san su ana murna sun zo sai su ga ba a damu ba saboda me ba su yi amfani da damar da suka samu ba yanzu ko sun samu suna aiki da damar su wallahi in ka ji labarin abubuwan da ake a ma'aikatu yanzu wallahi ce kai kuka amma ba laifi suka yi ba damar su suka samu suke amfani da ita kai naka da ya samu da yake dan bakin ciki ne naka bai son wani ya arziki sai shi to shikenan gashi ya gama bai arzikin ba bala'i ya sauka mana ana cikin rashi yara su ta tura takardu suna neman dan sandawa zai taimake su yara su ta tura takardu suna neman kwastam mutum dubu su tura sai ga mai kun mutum uku za a turowa ba ka je interview sauran fa yara su ta tura suna neman soja suna neman kaza ba naka daga sunanka kai matsalar ka dan arewa ana ganin sunanka za a kansile shi wancan daga sunansa yana bayyana ɗan ina ne shi ko ba gane ba mu haka muke a Najeriya sunan mutum yake bayyana ɗan ina ne ana jin sunanka an gane ɓangarenka to da naka suna nan sun taimaka maka shikenan ko waɗanda suke ciki yanzu ɗin sun taimaka sun yi shiru tunda dai za su ci su ci su ci su ci shikenan abin ba daɗi sai dai Allah sawaye muna fatan Allah ka mana canji dan haka wa sako ne gare ka ko a kasuwa ko a wurin aiki ko sana'a ko wani business ne ka samu kana samun kuɗi i matsa matsa ka samu kuɗi ka dan shirya wasu abubuwa saboda dama ba ta tabbata ba wata rana wallahi tallahi za a zo ba kai bane ko kun yawa a cikin business din da zarar kaga kana samu to ita shiryawa kana hada abubuwa kana hada abubuwa kana yi da an zo an cika an yawa kasuwar ta lalace sai ka fita sai ka canja wata haka ake amma ka zauna ka miƙe gaba kana shirme a dama ka samu lokaci za ka je kai karatu ka maza ka je kai kar ka yi jinkiri wallahi in ka kuskura nauyi ya hau kanka wallahi ba za ka yi ba kana da daman buɗe kamfani kana da daman buɗe wani abu na sana'a kai maza ka yi to haka in aiki aka ɗauke ka kai maza ka yi amfani da damar da ka samu duk wanda ya samu dama ya yi sakaci ya yi wasa ko yana ganin za ta tabbata la wallahi za ka wa'i gari ubanka ya zama shugaban ƙasa wallahi ka je wani gurin bayan kun sauka a hana ka shiga Allah wala wani taro muka je mu malam abin ya bani tsoro kwanan nan wani gwamna ne fa bai daɗe da sauka ba bai daɗe ba da sauka da in zai wuce da jiniya a daki mutane a yi duk abin da zai wallahi malam da ya zo shigowa gurin nan malam ba wanda ya kula shi sai can ne wani ya taimaka ya je ya samu mai dan gabatarwa ya ce da Allah tsohon gwamna fa ya zo a dan faɗe shi ala speaker ya zo ina kallo ya shigo su ma yan agaji da rashin kirkin su ko rakiya ba su ba idan ga yan sanda ga sojoji ga civil defense ga waye ga waye amma wanda suke cin mulkin kuwa a wannan kwamishina ne a wannan sanata ne ana in kaga mutum wajen nawa ana biye da shi saboda yanzu ake yi shi wancan fada masa ta wuce haka ya shigo wurin zama ma ba a samu ba sai wani ne dan alkunya ya tashi a yalla bai ya tashi zai je kama ruwa ba wanda ya raka shi ya kamo ruwan sai ya dawo ya gama nace Allah kaɗai ya san me yake ji a ransa wani ne dan uwa bai san ni na riga shi maganin abun ba sai ya taba ni yace mallam ka gane wannan nace na na fi ka gane shi yace mallam mai kalura anan nace kai dai Allah ya rufa mana asiri wallahi wani sanata ya yi sanata da ya sauka wata rana kamun ziyara ya ce mala ashe abin da kuke faɗa ɗin nan fa gaskiya ne na ce to yalla bai da ƙarya ne ya ce wallahi tun da na je zaɓe aka kada ni kaga waya ta nan ya ce sai in ajiye ta billahi azimu sai in yi ni ba wanda ya kira ni ya ce in yi bacci in yi bacci in waye gari in rasa inda zan je ya ce in bar kofa mai gadi in ce ba wanda ya zo ce ɗan kai da ba wanda ya zo su zo waje na ma su nemi wata alfarma da zan yi wani abu sun san ba da ita saboda na fadi zaɓe ya ce malam wallahi abin da ya fi faɗuwa zaɓe zafi mutuwa ya ce ba kyau ya ce shi yasa ba za mu taɓa bari mu fada zaɓen nan ba amma da ya dawo ya ce lokacin da yake mulki ya ce wallahi matarsa sai ta yi da gaske take samunsa matarsa ta aure wallahi sai wani appointment take jiransa bai da lokaci ya fa wannan ina ina wuf ne haka fafafafa kuna lafiya ya ya ya kaza kaza kaza shikenan yace ba mu da lokacin matanmu ba mu da lokacin yayanmu muna nan muna ta yi ya za mu mu kare kujerar nan mu daɗa komawa ya ce mun fi ku tashin hankali ce wallahi yakin neman zaɓe mu koman nan wallahi malam bala'in baya misaltuwa to wannan kana yi ne suna sauke ka wallahi in dai wannan al'umma ne ba labarinka kuma haka ɗabi'ar take ko kuɗi ne da kai da kana da kuɗi ana da kai yanzu in kuɗin suka ƙare za ga ko danginka sun daina zuwa wajenka ka yadda da wannan kuma karka ji wani zafi haka haka ne in in da an maka kana da shi yanzu ba a yi maka baka ce ba komai rayuwa ce to duk wanda ya samu yayi maza ya amfani da abin da ya samu ina gaya muku wannan a cikin littafi ne aka faɗa gashi yace al-azaima sari'atul intiqadi fa qallama tasbut sannan yadda da cewa ibn qayyim Allah yana yi wa mutane uquba wanda ya bude masa kofa na alkhairi amma falam yantahisu bai yi amfani da damar ba duk wanda Allah ya bashi dama yake amfani da dama Allah sai ya mai uquba menene uqubar ba sai an dake shi a kabari ko an dake shi a wuta ba ko an yi wayewa a bi an yahula bainahu wa bain qalbihi wa iradatihi Allah sai shiga tsakaninsa da zuciyarsa da abin da yake nufi Allah ya hana shi abin da yake so Allah sai ta hana shi abin alheri ya ta felin duk abin da yazo sai ta samun matsala fashal ya ayyuhallazina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna Allah yahulu bain yahulu bainal mar'i wa qalbihi shine muhallin shahid ku sani Allah yana shiga tsakanin mutum da zuciyarsa a hana ka yin wani abu na kwarai haka in ka samu dama kai maza maza fa Allah ya faɗa wa nuqallibu af'idatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra muna jujjuya zukatansu da idanuwansu ka sani yanzu Allah ya zo ya juya ka ka sani zuciyarta haka a juya ta falamma zagu azaga Allahu qulubuhum yayin da suka kauce Allah ya kautar da zukatansu ka samu dama baka yi aiki ba Allah ya kautar da kai wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun bai kasance Allah mai batar da mutane bayan ya shiryar da su sai ya bayyana musu abin da suke kiyayewa da haka Allah ya yi bayani komai kai amfani da dama yace wannan ayoyin suna da yawa abu na 18 ومنها أنه لم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم إلا من هو محبوس عليه في النفاق أو رجل من أهل الأعذار أو من خلفه رسوله صلى الله عليه وسلم ko رسول الله صلى الله عليه وسلم daga ciki abu na sha takwas shine wato ba wanda ya ki zuwa yakin tabuka din nan wanda ya ki bin annabi a wannan yaki sai dai mutumin da yake wanda yake dulmuya ya dulmuya a cikin munafurci mahmusun alaifin nifaq ko kuma cikin mutanen da Allah ya musu uzuri ko dai munafiki ko mai uzuri guragu kutare ina fata ana fahimta makafi da sauransu ko kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bashi a Madina ya bashi dama kenan ya akai ka abu ya shiga shi kuma baya cikin su ko daya an yi laifi abu na 19 anna al-imam la yanbaghi lahu an yumhila man takhallafa anhu fi ba'd al-umuri bal yuzakkiruhu ليراجع الطاعة فإنه صلى الله عليه وسلم قال ما فعل كعب ولم يذكر سواه استصلاحا له واهمالا للمنافقين ibn al yake cewa wato shi shugaba bai kamata wato yuhmila ba yuhmila ba kai yuhmila ya watsa kashin ya ki kula ya bar wanda ya ki binsa yaƙi ko wanda ya ki zuwa kusa da shi ba man takallafa anhu ba a cikin wasu al'amura a'a ya tunatar da shi ya faɗakar da shi don ya dawo liyuraji ta'a ya dawo kan miwa Allah da'a saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka je Tabuka ai kaga kawo bai je ba da annabi ya ga kawo bai je ba ai bai ce bari rabu da shi ba Allah ya masa kaza a sai ya neme shi sai ce ma fa alqabu bin malik yace a ina kawo yake bai ambaci kowa ba saboda dan ya gyara ka'abu annabi ya ce ina ka'abu ne saboda ya gyara ka'abu me yasa ka abu bai zo yaƙi ba da wani dalili sannan kuma dan ya rabu da munafukai ya watsa kashin munafukai munafukai kan daman ba sai an ce ina suke bai daman munafuki ai shi baya zuwa yaƙi ai to wannan yana nuna mana muhimmanci da falala na ainihin mutum ya zama mutumin kirki a tare da ainihin wato shugabansa da yake tare da shi kuma sai a rinka tunawa da mutane duk wanda kaga mutumin arziki ne kaga ban gan shi a wuri ba sai ka tambaye shi ka bincike shi abu na ashirin jawazu ta'ni fi rajulin bima yaghlibu ala ala shahadi ta'ini zabban an Allah wa rasulihi wa min hadha ta'nu ahli alhadisi fi man ta'nu fihi min arwati wa ta'nu ahli sunnati fi ahli albid'i mala yake cewa ya halatta ai suka ya halatta ai suka dangane da mutumin da ake kyautata zaton a bisa ijtihadi na mai yin sukan nasa wannan in ka soke shi ka ba wa Allah kariya ne da manzan Allah duk wanda kana ganin in ka soke shi sukansa ba wa addini kariya ne bayyana wani laifi ne da zai taimaki addinin Allah da sunnan manzan Allah wannan ba laifi me yasa ga misali kamar yadda malaman hadisi suka soki wasu masu riwaya kaga yanzu suka mai riwaya ba giba bane ai ka soki wani mai riwaya ba giba bane saboda ai kai bayani a ce wani kazzab wani mutamun bil kadhib wani matruk wani da'if wani mutasahil kaga ai baya nan to wannan tanu ahli hadith wato fi ruwa sukan da malaman hadisi suke wa wasu masu riwaya wannan ba giba bane bal sukan zai zai haifar da ba da kariya ga addinin Allah don sai an soke su ne za a iya tace maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ahlus sunna sun soke yan bid'a duk inda ahlus sunna yake sukan dan bid'a ba wai ba wai yana sukan sa ne dan ya more ba a saboda yayi wa annabi kishiya ina fata ana fahimta yayi wa manzo Allah kishiya ya halakar da mutane ya tabar da mutane dole a gaya musu gaskiya cewa abin da suke ba daidai bane dan shi dan bid'a idan yana bid'a sa ba a taba shi ba a bayani to zai dauka fa akan daidai yake saboda ita bid'a wani abu ne da yake yayi kama da shari'a yana kama jahili baya iya gane bid'a da wuri haka ake ta rudan su ba gashi kuna kallo ba irin abin da ake azabtar da mutane malam sun dauka Allah ake nufi an wahal da su an jefa cikin fitina cikin yunwa cikin wahala kuma ba lada sharrin malamin bid'a kenan Allah shirye su Allah ganar da su abu na ashirin da ɗaya jawazun raddi ala hada ta'ini idan galaba ala zannin raddi annahu wahima wa ghalita kama radda mu'adun wa lam yunkir sallallahu alaihi wasallam ala wahid minhuma ya halatta idan wani yayi suka ga wani dan uwa sai kuma wani a zatansa yana ganin cewa kuskure ne sukan da yayi wa dan uwa kuna zaune sai aka ɗauko zancen wani sai wani ya dan faɗi magana a kansa kai kuma kana kyautata zaton wannan abun ba daidai bane kuskure ne ko son zuciya ne to ya halatta ka ba da kariya kuma ka mai da martani ga wannan dan uwa naka da aka soke shi saboda ka kare mai mutuncinsa kamar yadda mu'azu dan jabal ya yi raddi ga wannan mutumi dan kabilar bani salima da aka ce ina kabu ya ce habasahu burdahu wa nazuru fi itifaihi manya-manyan rigunansa da yake sawa a gari su suka ɗauki hankalinsa da kuma duba matsayinsa yana duba wato ki- abin nan darajarsa da ɗaukakansa a shi yasa bai zo ba mu'azu ya ce bi isa maƙulta tur da abin da kai ka faɗa dan uwansa ne sahabi yayi ya gaba daidai bane yace ba haka bane abin da ka faɗa kuskure yace wallahi ya manzon Allah mu ba abin da muka sani akan Ka'abu sai alheri to wannan shine wato mutunci wannan shine kima ba wai a zo a haɗu a ita zagin wani a ita cin mutuncin wani kai kuma kana tab ha, wani kenan ai kaɗan ma kuka gani kaza bai da kyau irin wannan ina fata ana fahimta in abin da suka faɗa gaskiya ne tashi ka bar gurin in ba gaskiya bane zaka iya hanawa hana in ba zaka iya hanawa ba tashi in baka tashi ba innakum idan misluhum kun zama daidai da su an fahimci wannan abu na 22 anna sunnata lil qadimi min safarin an yadkhula al balada ala wudu sunna ga mai yin tafiya ya dawo daga tafiya to in zai shigo gari ya shiga da alwala duk wanda zai dawo gari in dai da hali to ya shigo gari da alwala wani yabda bi baitillahi qabla baitihi ya fara da ɗakin Allah musamman in babban mutum ne da ana son ganin sa ana sauraron sa ana da matsaloli da za a kawo masa ya fara da ɗakin Allah masallaci ya sallah raka'a biyu ya saurari mutane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in an samu dama an yi haka an kyauta wa minha abu na 23 tarkul imami raddu salami ala man ahdasa hadasan ta'diban lahu wa zajran li ghairihi ya halatta shugaba in an masa sallama ga wani mai laifi ya mai sallama ya ki kula shi ya ta assalamu alaikum ka ki kula da shi kai banza da shi saboda ya kirkiri wani abu ko ya zo da bid'a a cikin addini ta'diban lahu dan ai mai ladabi a- a- wa zajaran li ghairihi kuma a tsoratar da waninsa wannan ba laifi bane kamar yadda muka faɗa annabi yayi wa kahu yayi sallama ya ki kula shi dan ya ladabtar da shi abu na 24 mu'atabatul imami wal muta'i ashabahu wa man ya'izzu alayhi fa innahu ataba salatata duna ghairihim ba laifi shugaba ya- ya- yayi suka ko ya- ya- ya- yayi magana ta ta fada akan wato wanda yake mabiyansa cikin ashab dinsa da kuma al muta' duk wani mutumin da koda ba imam bane amma ana masa da'a ana bin sa to in ya ga an yi ba daidai ba to lallai ya yi fada akan abin da aka yi musamman ga wanda yake ne matsayi ma ko da babban yanzu ka ba ai kaga yana da matsayi a wajen annabi amma ba a yi shiru ba aka kyale shi saboda annabi ya zargi waɗannan mutane guda uku banda wasunsu su ɗin da ya kira su saboda suna da matsayi a wajensa ya yi fada a kansu har ya kafa musu wannan doka da kuma wannan tsananin hukunci da aka yi musu na adina musu magana kwana hamsin وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة و- واستلذاذه والسرور به فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المأتوب عليه فل- فلله ما كان أحلى ذلك العتاب وما أعظم ثمرته وأجل فائدته والله ما نال به ثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلئ القبول anan abin da malam yake nufi shine a tabbatar da halaccin shugaba ya zargi waɗanda suka yi ba daidai ba ko da ku suna da matsayi a cikin mutane mutane sun yawaita magana wajen wato a, suna yawaita magana ibn al-qayyim yake cewa wajen yaban wato sukan masoya da kuma jin daɗi da- da jin daɗi da haka din wasil jazibi ko wasurubi misali ana sukan wani sai ka ji daɗi wataƙila sukan da ake masa ba a daidai ba ne amma ka ji daɗi wanda ba haka ba ne to ya ce a habbil khalqi alal itlaq wanda ya fi kowa soyuwa a wajen Allah sake ba kaidi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zargi wani daga cikin ainihin wato mabiya shine al-ma'tuba alaihi wanda aka yi mai itab din yace wallahi wannan zargi ibn qayyim yace wallahi wannan suka da wannan fada da annabi ya musu wala ba abin da ya kai shi dadi kuma sun samu samara me samara daga baya ba Allah ya yafe musu ba an musu azaba tabbas amma kuma Allah tabaraka wataala ya ya ya yafe musu kuma sun samu fa'ida yace waɗannan mutane guda uku wallahi ba su taɓa samun nau'i nau'i abubuwa na faranta rai irin wannan ba da kuma ɗanɗanon jin daɗi da kuma khila'il qabul karbuwa a wajen Allah da wajen mutane gabaki daya abu na 25 tawfiqullahi likab wa sahibaihi fima ja'u bihi min as-sidqi Allah ya bada tawfiki da dacewa wa kabu da mutanansa cikin abin da suka zo da shi na gaskiya walam yakhzulhum hatta kadhabu wa tadharu bi ghairi al-haqqi Allah bai tabar da su ba sai da suka faɗi magana ba ta daidai ba kuma suka bada uzuri ba da gaskiya ba fasaluhat ajilatuhum to alhamdulillah duniyarsu sai ta gyaru ita ce ajila saboda ita ce ta wuri wa fasadat aqibatuhum qabla al-fasadi was-sadiquna ta'ibu fil fil ajilati ba'd at-ta'bi sannan kuma ƙarshen su ya lalace dukkan lalacewa masu gaskiya sun sha wahala kwarai a cikin wannan duniya bayan sun sha wace sun wahala kuma sun samu sauki bayan sun wahala fa aqabahum salahul aqiba daga baya bayan ƙarshen nasu ya lalace to kuma sai ya gyaru kamar yadda basu je yakin nan ba aka ki musu magana aka ce matan su kaurace musu suka yi wa annabi sallama ya ki kula su kun ga wannan ai fasad ne ai ai wannan damuwa ce amma kuma da ƙarshe Allah ya saukar da aya wa ala salasati alladhina salasati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت kaga wannan Allah ya saukar da aya ya wanke su to kun ga wancan wahalar ba sun sha wahala ba amma bayan wahala kuma me sai dadi an samu dadi shine abin da Ibn al-Qayyim yake so ya gaya mana wa ala hadha qamati dunya wal akhirah to duniya da lahira haka ta miƙe ta tsaya in dai zaka rayu a duniya to sai kaga bakin ciki wata rana kaga farin ciki wata rana an sani ko kuna gane in dai duniya ne in dai duniya ce kuma kafin ka je lahira wallahi sai an bata maka rai ko iyalinka su bata maka ko ƴan uwa su bata maka ko rayuwa ta bata maka ko haka kawai ka ji haushin kanka wataran kuma sai ka ji daɗi kenan dole ne sai ka duk wanda ya ce wai zai rayu wato a wannan duniyar ba tare da ya samu damuwa ba ya bata kansa lokaci kawai ka shirya lalle sai tashi hankali ya same ka lalle sai bakin ciki ya same ka amma kuma fa inna mal usri yusran lalle tare da kunci akwai me akwai sauki ibnu qayyim yace duniya lahira haka take yace fa mararatul mabadi'i halawatun fil awaqibi daci na farkon al'amura mararatul mabadi'i kenan marara daci dacin farkon al'amura to shi kuma alewa ce na ƙarshe mana zaki ne a ƙarshen rayuwa duk wanda ya sha wahala a farko insha Allah ana kyautata ƙarshen ana kyautata san zai ji daɗi a ƙarshe in ya samu imani don wasu kam zero zero ne an wahala a nan kuma can ma za a wahala wahalawatul mabadi'i kuma duk wanda ya samu aka ta miƙa mai da farko aka ta miƙa mai aka ta miƙa masa aka ta miƙa masa yace kuma mararatun fil awaqibi da yawan su kuma daci suke samu a ƙarshen rayuwarsu ya ka da wani ya samu kaza amma yanzu gashi da wani ya samu kaza wata ran ne wani karatu ina bayani akan irin canjawar duniya da annabi ya bayani a wani hadisi wani dattijo ya zo wucewa sai tsaya sai zai same ni yace malam karatun ka naji nake so in gaya ma kamar da ni kake yace ka gani na malam iya wadata yace a garin nan fa a Kano ba wani wuri ba yace billahi alazim malam kudi na wallahi sun fi karfin na kai su sai dai na kira motar banki ta ɗebe su yace wallahi malam yara na sun sha kwana a banki ana irga kudi na yace kasuwa can an kawo kuɗi can an kawo kuɗi ɗaki guda na kuɗi muke da shi mana ya ce na sai kadarori a garin nan na sai motoci na sai gidaje na sai kaza na sai kaza ya ce malam gane da lafiya ta ban mutu ba ina son shaida maka yau kwanan shinkafa ɗaya ga gare ni wannan shine halawatul mabadi'i mararatul awaqibi halalatul mabadi mararatul awaqib yace abin da ya saura mini guda ɗaya yanzu gidana da nake kwanciya yace shi ma billahi azimu malam ƴaƴana ne manyan ƴaƴana suka sace takaddun suka ce wannan tsohon ba zai ce fanar da gidan nan suka ce yace wallahi shi ma da na samu takaddun da na kai shi kasuwa dan dan ka san ana rage tsawo aiko idan gidan babba ne sai a ce alhaji gidan nan yayi girma ta da janareto yayi yawa waye kaza a rage shi wance ta yi aure dudu ta yi aure kandama ta yi aure musa ma aure zai yi garba ma zai aure daga kai sai hajiya ka rage kawai sai sai da katon gidansa a cikin gari sai koma can wata unguwa can karshe a dore unguwar bello ko wata unguwa can ya zai haka abin ya zo halawatul mabadi'i mararatul awaqibi ku gane wannan shi ita sunna in ana karanta ta malam tana koya wa mutum ne shi yasa nace muku duk wanda ya samu dama ya amfani da shi yace gani ba wani gurin yace da kafa yake tafiya nawa ne suna hawan mota miliyoyi suna zuwa kasuwa billahi lazim yanzu za gan su suna jin kunya sun tsaya a bakin titi a anguwar su suna so za su hawa daidai sau babu an yi ta rage tsawon an rage an rage har an waye gari cefane ya cinye abu babur fa na hawa yanzu gagaran wani yake wallahi ba zai hawo ba akwai wanda ya ce mun malam abin da ya mun ya kai karshe ya ce wallahi malam da kafa nake dawa daga kasuwa ya ce wallahi tallahi zan je na farko ba kaya a shagona na biyu kuma na gaji da roƙon mutane ya ce haka zan tashi da kafa zan tako sai na dawo gida yace da safe kuma dama abin da nake sai in fake da zikiri ina ta zikiri in tafi kasuwa ya je da kafa ya dawo da kafa amma kar ka manta babban alhaji ne da kai ya kamata kai tunani a rayuwa kar ka dauka ba to kullum opportunities ba ta tabbata kaɗan ne Allah yake dawoma musu da ka in ka samu dama kai maza maza kai aikin alheri wanda yayi aikin alheri to shi baya tozarta baya wulakantuwa yace na gina yara wani yace na gina yara a kasuwa na ya yara yace amma yanzu yau ina so na gaya maka malam yan dakon shago na su ne masu kuɗi a kasuwan nan kuma su nake zuwa in je in karɓo kaya na dubu ɗari ɗari biyu in ɗan kasa bayan sati biyu su zo su matsanta mu in ba su ɗan samu alheri yace amma ban rasa alheri ba wani in ya zo ya ce alhaji na gaji a lafiya ga sai miƙo ashirin sai ba ni tsohon yaro na ne alhaji ya al'amura ya kuke lafiya kalau sai ɗauko buhun shinkafa ya bani alhajjan zo gaishe ka a gida sai ya dauko kaza ya bashi yace da haka nake ta rayuwa halawatul mabadi mararatul awaqib Allah gane da Ibn Qayyim yake cewa yace manzo Allah ya hana wa fi nahyi an kalamihim bayna sa'ir man takallafa anhu dalilun ala sidqihim hana zance da a daina kula su dangane da wanda suka ƙi zuwa wannan dalili ne ke nuna sun yi gaskiya ba gaskiya suka faɗa aka yi masa mummunan hukuncin ba wataƙila da sun yi faɗi gari sai su ce su tsallake ko ya ce wa kadibil baƙina sauran kuma sun yi ƙarya su waɗannan ukun su tsayawa suka yi suka faɗi gaskiya su ko waɗancan suka faɗi ƙarya da haka fa araja hajarar sadiqina wa ta'dibahum ala hadha dam sai aka yi nufin wato kauracewa masu gaskiya da ladabtar da su saboda wannan zunubi da su aikata amma munafikai fa fa hadha dawa'u la ya'malu fi maradin wannan magani baya magani a cikin wato ciwon su wa hakaza yaf'alu ar-rabb subhanahu wa ta'ala bi ibadihi fi uqubati jara'imi haka Allah yake aikatawa wa bayinsa wajen yi musu uquba akan laifukan su fa yu'addibu abdahu al-mu'min alladhi yuhibbu Allah yakan azabtar da bawansa mumini kuma Allah yana son sa amma sai Allah ya tafi cikin azaba yanzu wannan kabu ai sahabi ne Allah fa ya yafe masa amma ka duba halin da Allah kenan zai iya yiwa idan ka ji kanka a cikin wani kunci da matsi na rayuwa kenan fa ba wai Allah baya son ka bane Allah yana son ka Allah ɗabi'arsa yana son ka din sai ya dora maka ciwo nawa ne mutumin da yake kwana sallah yana azumi yana ibada yana kaza sai Allah ya dora mai ibtila'in da zaka ce kai amma wani kuma kullum barna yake da tsiya amma za ga lafiyar sa kalau wani fashe ki ne na ƙarshe sai ya zo ya ce maka wallahi ko panadol ban taba sha ba kai kuma ƙwayar magani yem ga kashe kuɗin magani ga rashin samun sauki ga kuma in baka sha ba a ce zaka mutu ga kuma zuwa sallah Allah yakan iya yin azaba ta duniya ga wanda ike sansa ba wai dan baya sansa bane a'a ɗabi'arsa ne haka haka ya ga dama tabaraka wa ta'ala da haka kar mu taɓa damuwa idan Allah ya jefa mu cikin wata asara kar mu taba damuwa in Allah ya jefa mu cikin wani abu na bacin rai ko mun nemi wani abu ba mu samu ba mu ce a Allah ka ba mu ada ka ba mu ada yanzu dan ka hana mu ba komai gobe kuma zaka ba mu to Allah yana gwada imanin bawa dan ya masa wannan ina fata ana fahimta yace wa huwa karimun indahu bi adna zallatin muhafwa bawan mai karamci ne a wajen Allah amma dan abu kaɗan fa Allah sai ya yi mu mutum azaba fala yazalu mustaqiman hadiran da haka bawa mumini bai zai gushe ba yana tsayuwa akan hanya hadiran yana mai taka tsantsan wa amma man saqata min ainihi wa hana alaihi fa innahu yukhalli bainahu wa baina ma'asihi duk wanda ko Allah ya watsar da kashin sa ya rabu da shi kuma ya zama wulakantacce a wajen Allah wa hana alaihi kenan to Allah sai ya kyale shi ya ta saban sa ya bar shi ya ta sabo ya bar shi da lafiya ya bar shi ya ta zina ya bar shi da kuɗi ya bar shi ya tabarna ya bar shi da mulki mutum ya ta samu ya ta samu baya taimako kuma Allah ya ta ƙara masa wani kuma sai ga yana taimakon kuma abin bai samu ba yace fa kullama ahdasa zamban ahdasa lahu ni'ma kun gane wannan karatun kuwa duk lokacin da yayi sabon zunubi ibn al-qayyim yace sai Allah kuma ya karo masa wata ni'ima jarabawa akwai wanda Allah yake masa wannan duk lokacin da ya saba wa Allah ya aikata wani abu na laifi na zunubi to kuma sai Allah ya bunko masa wani alheri shine zaka yi mamaki ka ce yanzu ka duba abin da wani yake wa mutane ka duba abin da shugabannin nan suke wa mutane ka duba rashin imanin da suke wa mutane ka duba kaza amma kuma ka duba kaza shine ma'anar kullama ahdatha dhanban ahdatha lahu ni'ma duk lokacin da yayi sabon zunubi sai kuma Allah ya karo sabuwar ni'ima dan me dan a masa kamun talala dan haka ka tsorita da ni'imar wanda yake cikin sabon Allah kuma kada wanda yake cikin sabon Allah ni'imar da ke ciki yake ciki wai ta nuna maka cewa wai ko kai Allah bai san da kai bane a'a wallahi ba haka bane to zamu dakata anan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته